بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ga allah madaukakin sarki da ya ba mu dama tarewa wannan masallaci na bangazi a wannan yammaci na litinin 29 ga wannan wata na dulhijja hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda yau majalisi ne na tafsirin alkur'ani ne muna cikin suratul baqara a wancan makon mun tsaya daidai aya ta biyu yau za mu tashi aya ta 94 mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأسلموا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين Allah maɗaukakin sarki ya ce wa id akhadna mithaqakum tuna musu ko kuma su tuna lokacin da muka ɗauki alƙawarinsu muka kulla alƙawari tsakaninmu da su wa rafa'ana fawqakum tur sannan muka daga dutsi mai girma fawqakum asaman khudhu ma atainakum bi quwwa muka ce da ku ku riki abinda muka ba ku bi quwwatin da gaske ku ba shi himma ku yi aiki da abinda muka ba ku qalu sami'na ko bi quwwatin wasma'u sannan kuma wasma'u ku karbi abinda muka ba ku ku yi aiki da shi dan wasma'unan abinda ake nufi da shi a wannan wurin karbawa ku karba abinda aka ba ku ku yi da'a ku yi biyayya kamar yadda yake zawwa a cikin sallar sami Allahu liman hamida kaga nan sami Allahu bi ma'ana ajaba du'a man hamidahu Allah ya karbi addu'a wanda ya gode masa ina fatan mun gane kenan nan wasma'u abinda yake nufi da ya ta ku karba ku yi istijaba ku karbi abinda aka ba ku ku yi aiki da shi sannan ku yi da'a da abu ina fata mun gani haka faɗa su da suke cewa sam'an wa ta'atan kaga sam'an ma'anar shi ijabatan wa ta'atan mun karba sannan kuma za mu yi biyayya Allah madaukakin sarki yake cewa inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih an yaqulu sami'na wa ata'na ko nama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah ko wa rasulih li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na sai su ce sami'na mun karba wa ata'na kuma zamin da'a mi biyayya game da haka ina fata mun gane wasu malaman suka ce wasma'u anan abinda ake nufi da ita shine su ba da dama su ji abinda ake faɗa musu ina fatan mun gane su ba da dama su zo su ji abinda ake faɗa musu na wahayi ba wai su karɓa ba su jin ma kawai wannan maganan ma tana da dalilai da suke ƙarfafa ta a cikin alƙur'ani mai girma kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin annabi Nuh da mutanensa. Ko? Annabi Nuh ya kira mutanensa, amma me suke yi? Ba sa ji, ba sa ba da damar su shurari me yake faɗa. Wa inni kullama da autuhun litakfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara idan aka kira su zuwa ga Allah ba za su dama su shurara ba ma sai su sa yatsunsu a cikin kunnaye su taushe guda kunna don ma kar su ji saƙon Allah maɗaukakin sarki haka Allah madaukakin sarki ba da labari dangane da mutanen annabi Muhammad lokacin da suka yi wasiji tsakankanin su cewa kada a shurare annabi ba wai ayi aiki da abin da ya faɗa ba kar a samu damar shuraren shi la tasma'u li hadha alquran ko wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun kada ku ji wannan alqur'ani kar ku ba da damar shurara maka bi ma'ana dai lafazin yakan ɗauki ma'anonin guda biyu amma a nan ya fi kusanci da ma'anar ku karɓa ku yi aiki da abin da aka gaya bi ma'ana ku je ji mai amfani sannan ku karɓi abin da aka kire ku zuwa gare shi qalu sami'na wa asaina sai suka ce sami'na mun ji fa wa asaina amma mun saba ba za mu yi aiki da abin da ka faɗa ba muna ji mun ji abin da Allah ya ce mun ji wahayin da ya sauka a gare ka mun ji abin da aka ce mu yi mun ji abin da aka ce kar mu yi amma kan mu ba za mu yi biyayya ba ba za mu yi da'a wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim sai aka cusa musu so da kauna ta dan wannan marakin a cikin zukatansu qul kace da su bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin ciyar da abin da imanin ku yake foran ku da aikata shi inda gaske ne kuke ku masu imani wannan aya martani ne a kansu lokacin da aka ce musu wai zaƙirar ma'aminu bima an zalalla ko ƙalu nu'minu bima unzila ilaina sai su ce a'a ba za mu imani da abin da Allah ya sabkar mu annabi Muhammad ba amma za mu imani da abin da aka sabkar mana mu kenan za mu imani da littafin at-taura ba za mu imani da alqur'ani bai girma ba inda da gaske ke suke sun yi imani da attaura da abinda ta umsa kaga da sun yi imani da annabi Muhammad saboda attaura cike take da labarin annabi Muhammad ta ba da sufofinsa ta ba da dukkan yadda yake kuma an gaya musu shi sun san shi irin yadda suka san 'ya'yan cikinsu amma ƙarshe suka kafirce suka ƙi su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam imana wani irin imani ne gare ku wanda zai dinga horon ku da umarta ku da aikata kafirci cir da irin wannan imanin da zai kasance na horon ku da aikata kafirci mu Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce qul in kanat lakum ad-darul akhiratu 'inda Allahi khalisatan min dunin nas na'am khalisatan min dunin الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم ولن ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم ولن ولن يتمنونه ولن يتمنوا ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم مم.
والله عليم بالظالمين نعم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون Allah ya ce annabi ka ce da su kul in kanat lakum ad-darul akhiratu 'inda Allah khalisatan min dunin nas kul ka ga ma yahudawan banu isra'il in kanat lakum ad-darul akhirah inda gaske ne gidan lahira bi ma'ana aljanna da abinda ta kumsa na ni'imomi da kayan alatu da kayan jin dadi a cikin ta inda gaske inda gaske ne kamar yadda kuke fada ta ku ce ku kaɗai ba tare da sauran wasu mutane ba fataman nawal mauta in kuntum sadiqin to ku gurace ku roƙi Allah ya karɓi rayuwarku inda gaske kuke cikin abin da kuke da'awa a kansa na fata mun gane yahudawa sun gora ma musulmi sun gaya musu abin da yake ba gaskiya bane ba tamanninsu ne kawai suka ce ai aljanna ba ta kowa bace ba sai wanda ya kasance bai hude ko nasara ko ko ba kaskace ba dan ya dukula jannata illa man kana hudan aw nasara ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya kasance bai yahude ko wanda ya kasance nasara a wani wurin suka ce nahnu abna'ullah wa ahibba'u to sai Allah ke mai da musu martani annabi ka gaya musu inda gaske ne suke cikin da'awar da suke cewa aljanna ce aljanna ta su ce su kadai duk wani wanda ba su ba zai shiga aljanna ba to ka ce su roki Allah ya kashe su dan su je su shiga aljanna haka ne ko in mutum na gurin wuri yana fata ya isa wannan wurin babu abin da yake nema sai wasilar da za ta isar da shi zuwa ga wannan wurin ko ba haka ba sun yi da'awa sun faɗa cewa aljanna ta su ce su kaɗai banda su ba wani ɗaya da zai shiga gidan aljanna a wurin Allah suka ce haka nan to kaga ai sai su roki Allah ya kashe su su je su shiga aljanna su mori da abin da ke cikinta na kayan daɗi su samu kusanci da wurin ubangijinsu da suke ganin cewa ubangijin nasu ne na su kaɗai abdullahi ɗan abbas ya ce wallahi da yahudawa sun yi guru mutuwa wannan lokacin da ba wani bai hudu da zai tsora a doron ƙasa da duk allah sai ya kashe su to amma za su yi ba za su taɓa yi ba me zai hana su yi sun san kansu ƙarya ce suke ina fata mun gane sun san su da kansu ƙarya ce suke shi yasa Allah ce walan yatamannahu abadan har abada ba za su taba buran mutuwa ba za su taba so su mutu ba ba za su taba roƙon Allah ya kashe su ba abadan har abada saboda me bima qaddamat aydihim saboda abinda hannayensu suka aikata na munanan ayyuka ya ishe su kadai babban munin aikin da suka yi ɓoye sufofin annabi a cikin attaura ƙin gayin cewa annabin nan gaske ne ya zo mana a cikin littafin mu attaura to kaga wanda ko suka aikata haka bayan sun san da cewa labarin annabi na nan cikin littafin su kuma annabin nan da aka ba su labarin shi shine dai shine a cikin attaura da gangan suka ki su imani da shi za su gurace haduwa da Allah madaukakin sarki kaga ƙarya ce suke saboda haduwarsu da Allah haduwa ce wadda ba ta da kyau haduwa ce wadda ba za ta yi kyau wallahu alimun bi zalimin Allah madaukakin sarki mafi sani ne game da wanda yake sune azzalimai masu karkata abinda ba shi ba su mai da shi wala tajidannahum ahrasan nas ala hayati Allah ya ce kuma zaka same su su yahudawa ahlul kitab kenan banu isra'il ahrasan nas ala hayati sune mafi kwadan mutane akan rayuwa sun fi kowa san rayuwa da su yi tsawon rai ba su mutu ba wa minan ladina ashraku sun fi waɗanda suka yi shirka da Allah san rayuwar duniya wanda kuma kaga na haka ya kamata a samu ya kasance suna son haɗo su da ubangiji sabanin mushrikai mushriki shine wanda bai imani da tashi alkiyama shi dai abin da imani da shi rayuwar duniya da abin da ke cikin duniya na kayan jin daɗi da moruwa ya ci ya sha ya mutu zance ya ƙare a wurin mushiriki babu tashi alkayama to amma ba yahudi fa ya san da cewa za a mutu za a tashi mutane za a yi sakamako akan ayyukan da mutane suka aikata a nan gidan duniya to me zai sa ya fi mushiriki san rayuwa tare da cewa shi ya san ƙarshe yana kaga su yahuda sun san su sun san da cewa za a tashi alkiyama shi yasa suka fi kowa son su mori a rayuwar duniya su yi shekaru masu tsawo a cikinta kenan sun fi dukkanin mutane san rayuwa balle ma waɗanda suke suka kasance daga cikin mutane mushrikai ne kenan kowane mutum daga cikin mutane yana son rayuwa yana son abin da rayuwa ta tanada na jin daɗi da sauran al'amura na rayuwa haka nan ne ko to amma ba yahude ya fi kowa son hakan shi ne abin da ayi take nuna ya fi kowa tsoron mutuwa ba sa son mutuwa ko kaɗan ya waddu ahadun law yu'ammaru alf sanatin ɗayan su yana gori yana so cewa a rayar da shi shekara dubu وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر حكم بزيسا يربى شي da shiga azaba ba ko da ku an rayar da shi shekara dubu wallahu basirun bima ya'malun lalle Allah madaukakin sarki mai gani ne dangane da abin da suke aikatawa kenan zai musu sakamako akan ayyukan da suke aikatawa duk yadda ka rayu a duniya duk tsawon rayuwarka wata ran dai zaka zo ka barta shekara dubu ne za su zo su kare duk abin da aka ayyana ma lokaci aka ce ga lokacin da zai kare wallahi zai zo ya kare duniyan ma za ta kare bale rayuwar mutane da aka ayyana ta a cikin rayuwar duniya walau ishta alfan thumma alfayn ba'daha fala budda min yawmin tasiru ila al-qabr da za ka rayu shekara dubu sannan wasu dubun bayan waɗannan dubun to ba makawa a wani yinin da sai kaga ana ɗauke da kai za a kai kamakwancin ka na ƙarshe shine kabarin babu makawa babu gudu game da mutuwa da yadda kan rayu a gidan duniya sai Allah ya ce قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين قل كتي من كان عدوا لجبريل دوان دي كسانشي مكييني ملائكة جبريل فإنه نزله على قلبك lalle mala'ika jibril shi ya sabkar da alƙur'ani a kan zuciyarka kai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ya zo maka da alƙur'ani shi ya karanta maka da alƙur'ani mai girma bi izinillah da izinin Allah maɗaukakin sarki sanadiyar sabkan wannan aya kamar yadda malamai suka faɗa imamul bukhari ya fitar da hadisi daga hadisin anas dan malik qala ce sami'a abdullahi bin salam bi maqdami rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abdullahi bin salam ɗaya daga cikin yahudawa sai ya ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ga nan ya taho ko ya shigo garin madina wa huwa fi ardin yaktarifu a wannan lokacin shi kuma yana cikin wata gonarsa yana girba kayan marmari na gonar tasa fa atan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya zo wurin manzan Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi faƙala sai ce da manzan Allah in nisa iluka an thalafin la ya alamuhunna illa nabi zan tambaye ka game da al'amurra guda uku babu wanda zai san amsa waɗannan al'amurra guda uku sai wanda yake annabi ne da gaske ma awwalu asharatis sa tambaya ta farko menene farkon alamomin tashin alƙiyama wa ma awwalu ta'ami ahli aljanna menene farkon abincin ɗan aljanna wa ma yanzi'u alwalad ila abihi aw ila ummihi me ke sa da yayi kama da mahaifinsa ko kuma yayi kama da mahaifiyarsa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi akhbarani bihinna jibrilu anifa yanzu ku mala'ika jibril yake bani labarin waɗannan tambayoyin da kai qala sai ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam jibril jibril kuma qala na'am sai annabi ce mishi eh jibril qala zaka aduwul yahudi min almalaika sai ce ai jibril makiyin yahudawa ne daga cikin mala'iku ba sa san sa ba sa kamar shi sai annabi ya fara ba sa amsa tambayar da yake amma awwalu asharat as-sa'a ka sani farkon alamomin tashin alkiyama narun tahshurun nasa min almashriq ila almaghrib wata wuta ce da za ta tattara mutane daga mafudar rana ya zuwa mafadar rana tana kore da mutane sai ta kai su ci wa amma awwalu ta'amin ya'kuluhu ya'kuluhu ahlul janna amma farkon abincin da 'yan aljanna za su ci a cikin gidan aljanna fa ziyadatu kabidil hut wani daɗi na anta kifi babban kifin nan wani gefe na anta kifi wanda malamai suka ce wannan gefen ya fi komi daɗi daga cikin wannan anta ta kifi wa idza sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'a idan maniyin namiji ya riga fitowa da shiga sama da maniyin mace naza alwalad sai da yayi kama da uba wa idza sabaqa ma'ul mar'a ma'ar rajuli naza'at idan kuma maniyin mace ya riga maniyin namiji sai dan yayi kama da mahaifiyar mahaifiyar da yaji wannan amsa qala sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah na shaidi cewa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah kuma na shaidi cewa lalle kai din annabi Muhammad aikace ne daga wurin Allah kaga ya mu annabi tambayoyi wanda ya san tambayoyin nan babu wanda zai iya amsa su sai annabi a ina ga wannan tambayoyi a cikin littafinsu ina fata mun gane kuma ya san amsosinsu shi yasa da annabi ya bashi amsa ya tabbata haka amsa take bai yi wata wata ba bai yi girman kai ba irin na sauran ƴan uwansa yahudawa sai ce ya shiri babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah sannan ya ce lalle kai kam manzan Allah sai ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah innal yahuda qaumun buhd ka sani fa yahudawa mutane ne masu kiran ƙarya akwai ƙarya gare su wa innahum in ya'malu in ya'lamu bi islami qabla an tas'alahum yabhatuni idan kuma su yahudawa a yanzu suka san da musulunta ta kahin ka tambaye su wane ne ni to za su mini ƙarya ne kawai to sai ya ɓuya a cikin gida da yahuda suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faja'at al-yahud sai ga yahudawa sun zo ƴan uwansa kenan fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai annabi tsira da manci Allah su tabbata a gare shi ya ce ayyu rajulin abdullahi bin salamin fikum wai wani mutum ne abdullahi bin salam daga cikin wani mutum ne wannan yana tambaya ta ya san shi wane ne daga cikinsu qalu sai suka ce khairuna wa ibn khairina mafi alkhairin cikinmu kuma dan mafin alkhairin cikinmu sayyiduna wa ibn sayyidina jagoranmu kuma ɗan jagora daga cikin ƙala sai ya ce annabi gane ya ce da su a ra'aitun in aslama abdullahi bin salam to ku ba ni labarin da a ce ya musulunta fa mai za ku faɗa ƙalu a azahullahu min zalik ya suka ce Allah ya tsare shi daga musulunta Allah kiyaye shi fa kharaja abdullahi fa qala ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah anan take sai ya fito daga inda ya buya yace na shaidi babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah sannan na shaidi tabbat annabi Muhammad manzon Allah fa qalu sai suka ce huwa sharruna wa ibn sharrina ai in kana neman mafi sharri cikin mu wangani kuma dan mafi sharri daga cikin mu wanta qasuhu suka aibata shi suka lalata shi fa qala sai yace hadha alladhi kuntu akhafu ya rasulullah wannan shine abin da nake jin tsoro ya ma'aikin Allah da a ce sun san da musulunta ta kafin haka da za su yi ta yada ƙarya a gare ni su ce ni mutum ne mai kaza ni mutum ne mai kaza ni mutum ne mai kaza wannan ita ce ɗabi'a ta yahudawa da makamantansu in kaga suna yabanka suna jin daɗin tafiya da kai suna maka alkharrai suna ganin cewa kai nasu ne to kana cikin ƙungiyarsu da ka fita to shikenan sun ƙare da kai duk alkhairin da ka gina ƙarya ce duk wani sharin da za su iya makala maka don ka zan abin aibatawa a cikin mutane za su aikata to me ya kai yahudawa shari daga cikin al'umma babu abin da ya kai su shari nan ta fa yabo kai tsaye kuma kushewa ma kai tsaye kai ka taba ganin irin wagatun kadara da kiyayya kuma babu abin da ya sa su yin haka sai kiyayyen musulunci da manzon Allah kasancewa shi ya musulunta kaga da cikinsu yake da mafi alkhairinsu ne kuma dan mafi alkhairinsu ya fita ya bar su mafi sharrinsu dan mafi sharrinsu to haka ɗabi'a yahudawa take ina fata mun gane to wannan aya ta sabka ne a kansu lokacin da annabi ya ce mashi yanzu mala'ika jibril ya sanar da ni tambayoyin da kamar amsa kenan sai ya ce waye mala'ika jibril mala'ika jibril maƙiyinmu ne daga cikin mala'ika shi ne maƙiyinmu sai Allah ya ce kulman kana aduwar da jibril gaya musu su ahlul kitab gaya musu su banu isra'il man kana aduwar da jibril duk wanda ya kasance maƙi ne ga mala'ika jibril fa innahu nazzalahu ala qalbi to mala'ikan nan jibril shi ya sabkar da alqur'ani akan zuciyarka shi ya karantar da shi kai shi ya bayyana maka alqur'ani shi ya maka bayaninsa bi iznillahi da izinin Allah madaukakin sarki musaddiqan lima bayna yadai kuma shi alqur'ani mai girma littafi ne da kan gaskata abin da ke gaba abin da ya gabace sa na littafan da suka gabace shi kenan yakan gaskata at-taura yakan gaskata injila wa hudan shari'a ce ta musamman ga masu imani wa bushra lil mu'minin sannan albishir ne ga duk wanda suka yi imani da Allah madaukakin sarki kaga ashe malaika jibril idan ka kulla adawa da shi kamar kayi adawa da dukkanin mala'iku ina fatan mun gane sannan ku nura Allah da ya ce mala'ika jibril shi ne sabkar da alƙur'ani a kan zuciyarka ya kai manzan Allah sai ce bi izinillah da izinin Allah wadda ke nuna maka ashe mala'ika jibril karan kansa da niyyarsa da zaɓinsa baya kawo saƙo sai in an ce kai ina fata mun gani ba sa shiga gaban Allah maɗaukacin sarki abin da ya ce su aikata shi suke aikata abinda kuma bai so su aikata ba ya hana su ba sa aikatawa da ɗai ba sa saba ma ubangiji madaukakin sarki la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru ina fatan mun gane hadisi ya tabbata a cikin bukhari hadisin abdullahi dan abbas Allah ya rada su qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da jibril annabi tsira da amince Allah su tabbata gare shi ya ce da mala'ika jibril ma yamna'uka an tazurana akthar mimma tazurana wai mi ke hana ka ka ziyarce mu fiye da yadda ka saba ziyarcen ka saba ziyartar mu me zai hana ka rika zawa ko da yaushe fiye da yadda ka saba zawa fa nazalat sai wannan aya ta sabko wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma bayna aydina wa ma khalfana ai da dai ba ma sabkowa sai da umarnin ubangijinka abin da ke gabanmu da abin da ke gabayanmu na Allah ne shi kaɗai subhanahu wa ta'ala ina fatan mun gani yanan kaga mala'iku mala'ika jibril ba yana sabkowa bane karan kanshi kawai sai in Allah ya ce mi ya sabko da zai da'aye biyayya ga wani masoyi a doron ƙasa da zai ma annabi da'a ya dinga zawwa fiye da yadda saba zawwa amma ba sa sabkowa sai Allah ya ce sabka ba sa kawo sako sai Allah ya ce ku kai ina fatan mun gani sannan za su kawo sakon da mafi kamalar yadda ake son su kawo shi ba za su tawaye komi ba daga ciki ba za su daɗa daga cikin saƙon da Allah ya ba su sannan mala'ika jibril mala'ika ne mai makana da matsayi a wurin Allah madaukakin sarki shi yasa Allah yana san shi kuma Allah ya sifanta shi da kasancewa shi amini ne yana da aminci wurin kawo saƙo baya tawaye saƙo baya daɗi ko ya ƙara daga cikin abin da Allah ya bashi Allah ya sifanta shi da ƙarfi dan haka duk wanda ya kulla adawa da shi kamar ya kulla adawa ne da masoyin Allah madaukakin sarki shi yasa hadisi ya zo a cikin bukhari da ibnu hibban da wasu su ma hadisin abu hurairah qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da mun Allah su tabbata a gare shi yace man adali waliyan duk wanda ya kiyayya da musu yaki kama yana kulla kiyayya da adawa da waliyina faqad barazani bil harb kamar ya fito na fito da ni ne da yake a wata riwaya faqad azantuhu bil harb to ina shedanta masa yaki da ni duk wanda ya fito na fito da waliyin Allah ya nuna masa kiyayya haka kawai to kamar yana neman yayi yaki da Allah madaukakin sarki ne kuma har abada ba zai taba cin garawa ina fatan mun gane sai Allah ya ce
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين من كان عدوا لله دوان دي كسانشي مكيين الله مدوكاكين سركين وملائكته da mala'ikunsa wa rusulihi da manzanninsa wa jibril wa mikal da mala'ika jibril sannan da mala'ika mikal fa inna allaha aduwwu lil kafirin to lalle Allah madaukakin sarki maki ne ga duk wanda suka kafirce shi kaga wannan ya dada fito da kima da matsayi na mala'ika jibril da mala'ika mika'il an ambace su a game sannan aka ware su tunda da Allah ya ce man kana aduwwan lillah duk wanda ya kasance makiyi ne ga Allah maɗaukakin sarki wa mala'ikatihi da mala'ikunsa faɗarsa cewa da mala'ikunsa mala'ika jibril shi ne a ciki farko-farkon wanda zai fara shiga wane ne mala'ika jibril sannan mika'il ko to amma Allah sai ya ƙara ware su daga cikin taron mala'iku wa mala'ikati sai ce wa rusulihi wa jibril wa mikal da mala'ika jibril da mala'ika mikal fa inna Allah aduwwul lil kafirin to lalle Allah madaukakin sarki maki ne ga kafirai gaba daya yana idan kana adawa da mala'ika jibril kamar kana adawa ne da dukkanin mala'iku kamar kana adawa ne da Allah kamar kana adawa ne da dukkanin manzannin Allah wanda Allah ya turo a doron ƙasa saboda babu wani annabi ko manzo da Allah zai turo a doron ƙasa face sai ya kasance ɗan sako tsakankanin shi da Allah mala'ika Jibril idan ka ce ba ka son shi ka ƙi shi ba ka ƙamna shi to da wani annabin ne kai imani daga cikin annabawan Allah ha annabin ku da ya zo muku da littafin attaura wa ya zo da wannan wahayin wa ya zo da wannan saƙon to ta zai kasance kuma shine makinku shine aduwa sai Allah ya ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون Allah ce wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat haqiqan mun saukar maka ayoyi bayyinat bayyanannu wanda ba sa bukatar wani bayani abu ne a fili mun saukar maka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun saukar maka da ayoyi mun saukar maka da wasu abubuwa da za su sa a yarda da cewa kai aikake ne daga wurin Allah ina fata mun gane yahudawa sun karanta a cikin littafinsu ga sufofinka ga alamominka kai da kanka ka ba su amsoshin da za su gamsar da su cewa kai ɗin manzo ne daga wurin Allah kaga wannan ayoyi ne mu'ajizoji ne wanda suke fili da suke karfafa cewa tabbat annabi Muhammad annabi ne manzo ne daga wurin Allah madaukakin sarki wa ma yakfuru biha babu wanda zai kafirce mu wannan ayoyin ya kiyarra da su illa al-fasiqun sai wanda yake fasikai ne masu kin gaskiya da kanka awa kullama ahadu ahadan ai haka ɗabi'a su take su yahudawa duk lokacin da aka kulla wani alƙawari daga cikin alƙawulla da su nabadahu fariqun minhum sai an samu wata jama'a daga cikin su da suka karya wannan alƙawari bal aktharuhum la yu'minun bal ma sama da hakan ma zaka samu mafi yawan su ba sa yin imani da Allah madaukakin sarki walamma ja'ahum rasulun min indillah lokacin da manzo ya zo musu daga wurin Allah maɗaukakin sarki musaddiqun lima ma'ahum mai gaskata abin da ke tattare da sunan littattafan da aka ba su nabada fariqun min alladhina utul kitab sai aka samu wasu jama'a daga cikin su wanda aka baiwa littafi sun karya wannan alkawari kitaballahi wara'a zuhurihim sun mai da littafin Allah a bayan bayan su ka annahum la ya'lamun kai ka ce su ba su sani ina fata mun gane sai Allah ya ce واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين من وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون Allah madaukakin sarki yace wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman su yahudawa sun kibin alqur'ani mai girma sannan sun ki sabu littafin da Allah ya sauke musu shine at-taura ina fata mun gane suka ki guda bin gaba daya wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman sai suka bi abinda shedannu suke karantarwa ala mulki Sulaiman a zamanin mulkin annabi Suleiman alaihi salatu wassalam ina fata mun gane wasu malamai suka ce hakan ya faru ne lokacin da annabi Suleiman yake raye to da yake raye akwai ɗalibinsa ko sahabinsa makusancinsa a cikin fadisa wanda yake rubuta masa hikimomi daban-daban idan ya rubuta wannan hikimomin ya gama wannan aikin a wannan yinin sai a daga karkashin kujerar annabi suleiman sai a adana haka yake yi kullum haka yake kullum har lokacin da annabi suleiman alaihi salatu wasalam ya rasu da ya rasu sai shaidanu suka ji suka ɗauko waɗannan takardun sai suka daɗa kafirci da sihiri a ciki sai suka ce ai wannan abin da kuke gani shine annabi suleiman ya bari kuma da shi ne ya mallaki mutane da sauran aljanu da tsuntsaye gaba ɗaya don haka ku yi aiki da wannan abu ina fata mun gane sai su yahuda wa taba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaiman sai suka bi abinda shedannu suke karantarwa suna bayyana ma mutane ala mulki sulaiman wanda ya faru tun zamanin mulkin annabi sulaiman kenan da suka tono waɗannan takardun suka dada abun da babu shi a ciki suka ce akwai a ciki na kafirci da sihiri da makamantansu sai suka ce ga abun da annabi suleiman yake kenan kaga kam annabi suleiman ma kafiri ne tun da gashi yana yin sihiri ina fatan mun gane sai Allah ya ce wa ma kafara suleiman da dai annabi suleiman bai kafirta walakin na shayatin kafar sai dai shedanu su ne suka kafirce ma Allah yu'allimuna an-nasa as-sihr wanda suke koya ma mutane sihir kaga Allah ya barrantar da annabinsa ya barrantar da manzon shi dangane da abunda yahudawa suka dangana masa na cewa ya kafarta Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman da dai annabi Sulaiman bai kafirta shedannu ne suka kafirta sakamakon suna koya ma mutane sihir da nan ne za mu gane ashe sihiri menene kafirci duk sahiri kafiri ne ina fatan mun gane mushriki ne ba shi ba Allah madaukakin sarki to menene sihiri malamai suka ce abinda ake ce ma as-sihru shine ma khafiya wa latfa sababu duk abinda sababin sa ya boyo ba iya gane shi shine ake ce ma sihir ina fata an gane duk abinda sababin ya boyo daga barin ganin mutane da sanin menene sababin shi ake ce ma sihir an gane eh misali irin wanda suke zuwa wurin boka don ya ba su labarin wani abu da ya faru ko zai faru an sace maka kudi ko an sace maka mashin da makamantansu sai ka je wurin dan sihiri ya duba maka wa ya ɗauki wannan abu dan sihirin yana na aka yi satar an ba shi labarin ɓarawan to ai ya kamata ka gano wani sababi zai sa ya gano wannan bara wa ya san sababu to duk abin da sababinsa ya ɓoyo aka kasa gano shi suna shi ne sai yanzu da za mu ga wani can saman tsoron alhaji nan me ya hau da shi sai mu waiwaya baya akwai matattakala da ya taka sai ya hau can sama amma muna tsaye muka gasha ya yi sama ya kai gaban gucen sama ya tsaya sai a dinga tambaya yaya aka yi hausa saboda a ɗabi'ance a yadda aka sani bai kamata ya hausa haka nan ba sai da wani mi sababin da ya sa ya hausa ina fatan mun gane mutum ne aka zo a mare shi aka yi aka yi a bige shi ya ƙi buguwa me ya hana ya bugu me ya tare a ɗabi'ance da in ka ɗaga hannu ka yi mi ka buga to me ya hana ya bugu an yanka ya ƙi yankuwa kuma wukar tana da kaifi me ya hana ya yanku an harba bindiga ta ƙi tashi ko ta tashi ta ƙi samun shi menene sababi me yake ɓoye kaga wannan da ana ce mishi mi sihiri sihiri sau da kai da ba ɗan sihiri ba da baka ta'amuli da su ba ka iya sanin menene sababi amma yasu yasu sun san menene sababi ina fatan mun gani yasu yasu sun san menene sababi imamul layth rahimahullah yace as-sihru amalun yutaqarrabu fihi ila ash-shaytan abinda ake ce masa sihiri shine wani aikin da za a neman kusanci da yarda shedan wa bi ma'unatin min da neman kuma taimakonsa to kaga abin da ake cikin sihiri kenan ta'amuli ne ake tsakankanin sa'ir dawa da shafi mu'amala ce ake tsakankanin dan sihiri da boka da malamin tsubbo da shedanu a kulle yarjejeniya tsakankaninsu kai ga abin da za ka mana sannan mu ga abin da samu maka sanin mane Allah ya ba aljani wata kudura da taka irin yadda bai ba dan adam hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim shedannu ɗaya na hawan ɗaya ɗaya ya hau kan ɗaya har su je sama ta duniya su kasa kunnuwansu suna shawararren mai mala'iku ke cewa yau a cikin mutane wane ne ɗaya zai hau ɗaya har su je sama ta farko akwai ba zai taɓa ba kaga Allah ya ba su wata kudura da taka irin yadda bai ba dan adam ya ba su sauri yadda za su yin abu cikin sauri na ban mamaki ka iya aikin aljani alji yanzu ya je ya dawo ya gama harkoki ce ga abin da ya shi wanda kai kuma nan in tafiya za a yi cikin motar da tafi kowace mota gudu karamci da sai ya yi awowi ana gudu kafin haka in a jirgi ma za a je za a ɗau lokaci ana yi amma aljani zai je da kansa ya yi wannan bukatar kuma ya dawo ya faru hakan a cikin fada annabi suleiman lokacin da ya so a kawo mushi gadon sarauta na Balkis wanda tsakanin shi da ita tafiya ce tarata mai nisan gaske kuma gado ne na sarauniya ita ce firizidankin ƙasar gaba ɗaya tana da runduna ta sojoji kuma sojojinta ba ragwayen sojoji ba ne shi yasa da saƙon annabi suleiman ya je wurinta innahu min suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin daga annabi Suleiman ya fara da bismillah ku zo mana kuna ku kasance kuna masu musulunci ku zo mana kuna masu musulmi kira mutanen ta tayi tana neman shawararsu me ya kamata a yi randina da sojojin da ta kiro me ya kamata a yi suka ce mata na hannu uli kuwatin wa uli ba'sin shadid mu fa mutane ne ma'abuta ƙarfi ga tashin hankali da gaske al'amari na wurin ki mai kike so ai kawai kaga shi ba matsorata bane suna tsare da gadan suna cikin daular aka ce aje a kawo gadanta a kawo gidan Annabi Sulaiman farko wanda ya fara cewa zai je kawo shi afiritun min aljin ɗaya daga cikin afarita na aljannai sai ce ana atika bihi qabla an taquma min maqamik zan je in kama maka wannan gadon kafin ka tashi daga majalisin kaga Allah ya ba su ta kudura ta musamman da wani ƙarfi na musamman da za su yi aikata wannan ma daga ciki daga cikin auliya'ullahi waliyan Allah na gasken ba mai yaudara ba sai ce ni kam zan je in kama maka shi kafin ka kifta idanunka kafin ka kifta idanunka wani malamai suke cewa shine Asif ibn Barkhiya kamar yadda ruwayo suka nuna haka ya ce ni kam zan je in kama ka shi tun gabanin ka ƙibda ya ce kuma wannan falalar ubangiji ce zai roƙi Allah Allah ya maido mushi gadon nan take zuwa inda yake biya mai bukatarsa wanda waliyan Allah na gaske wanda suke da kyakkyawa alaƙa da ubangijinsu Allah baya kuma ya tarsu annabi yana cewa so da dama za ka ga mutunan da gashin sama bai samu damar shace sa ba saboda baya da nutsuwa kuma duk inda ya je in wuri ne mai karamci za a hana shi shiga amma annabi ce wallahi da yayi rantsuwa akan Allah sai Allah ya barantar da shi in ya ce wallahi yau sai an yi ruwa a yanzu nan wallahi sai an yi su sau da kyakkyawa alaƙa shida wanda ke nuna wali masoyin Allah Allah kan biya mai bukatarsa Allah ba ya kuma ya tasa ina fatan mun gane almuhim dai aljanu suna da wata kura da taka da Allah ya ba su irin yadda bai ba banu adam sai su kulla alaƙa da mutum wurin yi masa hidima shi ma sai ya musu hidima kenan akan shara'i ne ake yi ina fatan mun gane sharaɗin shaɗani menene ka kafirce ma ka yi ridda ka zama kafiri arne walakantacci shi kuma zai biya maka bukatun shi ina fatan mun gane shi yasa duk inda buka yake kafiri duk inda ɗan sihiri yake kafiri duk inda kuka samu mai duba ƙasa ya ce yake bugawa ruwa yake leƙawa da makamantansu kafiri ne mushirki ko da ko shi ne limamin ungoku ko shi yake ba da sallah wallahi mushirki ne baya da sallah bin bayan shi sallah kamar kayi banza ne da duk wanda ba a karɓa sallah shi ba a koyi shi nawa ne yau muke da irin wa'anga mutanen da aka ɗauke su suke fatawa wannan ma kana ganin zai zo yanka maka ragon laifa ya yanka banza fa wallahi ka tabe kai asara mushriki yanka maka rago dan duba unguwa unguwa haka suke yi sai kaga an ware malam wane kuma an san dan duba ne an san dan sihiri ne kibugun ga da makamantan su di yana yi amma sai kaga rallai an sabko daga sallah an zo kowa ya hiddo ragon shi ya daga hannu bi malam yanka mishi wallahi ka kuskura boka yanka maka rago ya yanka iska layya ba ta yi ba kuma ragonka sai ta karam in ka ci shi ka ci haram kaga abin da ke nuna maka munin boka da munin matsafi da munin malaman tsubbu wanda zai zo ya zamna gida shi ba fatawa yake ba karantar da addini yake ba ya koya sallah ba ya koya alwala amma da sahe gungun mutane da marice gungun mutane masu neman siyasa masu neman kasuwa masu neman sa'a masu san abinci ka musu gaban rayuwarsu ya take suna tahi akan shi ko da yaushe sai da marice kai ka san wannan mushriki ne idan ya samu taskayin ayyukan ga gaba daya eh kuma zaka ga dan yaudar al'umma yau sunan malami ake kiran shi da shi ko ba malamai bane ba malami a da kafin yanzu irin shekara talatin ko arba'in da suka gabata su ne malamai wanda ba su ba malami ba ne da za a yi rishin sa'a a samu wani rikici tsakanin irinsu irin malam da wani wani ya mare shi sai a ce ba malamin gaske ba ne bai cika malam ba saboda mi an mare shi malamin gaske baya maruwa to wallahi mushriki ne boka ne ba wani malamin da baya maruwa ƙarya ce wallahi ba wani wanda baya buguwa zancen banza ne kuma sai ka sai don mutane ai da alkur'ani ne muke aiki ibin wannan fa da ayoyin Allah ne ƙarya ce yake wallahi ko da ayoyin Allah ne siddabaru ake da munafici a cikin su ko a walakanta su ko a rubuta su da najasa ko a rubuta su da wani abin da yake bai halatta ba ko a birkita su a ɗauko aya daga farkonta zuwa ƙarshenta zuwa farkonta da kaga haka menene kafirci ne shirka ne kuna ji ayoyin da suka gabata na muka karanta cikin farkon suratul baqara yahudawa da Allah ya so ya gafarta musu cewa idan suka je wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin da suka je mi suka ce hintatun sai suka dan canza suka sa nunun kawai hintatun haka wata riwaya ta ce daga cikin rawayoyin malamai Allah me yace fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum sai kafaran suka canza maganar da ba ita aka faɗa musu to ma ba luka da wanda zai canza suratul fatiha ya faro ta daga amin wal dalil ne zo hakan wanka kaga yayi wasa da ayoyin Allah madaukakin sarki da wanda zai rubuta qur'ani da najasa wannan ma zaka samu a magewayarsa yana yana da ɗakin sa da yake shiga yake biyan bukatar da ba mai shiga wurin zaka ga wallahi bisa qur'ani yake biyan bukatar kasa qur'ani yake ba akwai wata tafki ke mushirka da aka taba kama a shekarun baya a saudiya da ta shahara da yin tsahi da shirka abinda take yi shine takan ciro takarra alqur'ani mai girma lokacin da take jinin al'ada sai ta soka ta a gaban ta inda take aya mace me kai haka kafirci eh wasu za su rubuta aya alqur'ani ne da mi da maniyi wannan ma daga cikinsu wanda suka gawarta wurin iya shirka da yaudara da ha'inci da fasikanci sai ce bukatan mace ba za ta biya ba sai ya rubuta wasu ayoyin alkur'ani a kan farjin shi sai ya sadu da ita wannan shi ne mahaɗin magani nawa aka yaudara daga cikin mata ta hanyar yin hakan to ka yanzu an ga mutum sai an ce maka mushriki ne in an ce mashi mushriki ya zo kuma yana yin faɗa me za a ce maka wani suna kake so a maka in ana shari'ar musulunci waɗannan ba a barinsu hukumcinsu shi ne mi a kashe su a kashe su kuma zamansu a cikin al'umma fitina ne su za ka suna sa ana taya makabarta ana tone-tone a ciki a tono gawa wani a ciro kaza a ciki a cikiro kaza a ciki shekarun baya mun rake wata gawa da aka mata sallah nan bakin kasuwar tol da muka je binne wannan gawar bayan an sa ta an binne wallahi akwai dan tsibbin da ina gani mutane na gani ya ciro wani bangaren likafanin gawar nan faida wuri shi kuma waliyan gawar suna gani shi suka kyale shi me ya same ku ne dan me za ku bari shi kuna gani kuma wannan abin me zai da shi ka ciro likafanin mutum ka tafi da shi lakafani yana daga cikin haƙƙin mamaci da mutum zai mutu ba ya da kodalar da za a gada sai kudin da suke kwatankwacin likafani ne to dole a sai likafani da wannan kudin a bar magadan shi ba kodala to kai ka bi bayan wannan likafanin ka ciro shi a shekarun baya shi ke wankan gawa a likitan ofital na san shi ya sau da irin wanga mutanen kuma za ka ga wani wurin wallah suke sallar gawa suke sallaka kuma yau ahalus sunna suna da sakaki wallahi suna da sakaki sosai sun san su sun san mu'amalarsu duk wanda yake dan garin gani wanda ya shekara talatin yau a cikin garin ga kuma yana da alaka da abin da ya shafi musulunci da ababen da suka shafi malamai ya san waɗannan malaman da muke ambato masu shirka da duba su ne jagorori wurin ɗaura aure su ne jagorori wurin yin suna su ne jagorori wurin binne gawa da matasalla kuma mutane sun san aika-aikan da suke aikatawa wasu an san su fasikai ne bayan aikin da suke na shirka suna da 'ya'yan shagu an sani a cikin unguwa suna da 'yan mata abokansu da suke lalata da su amma tare da haka wai kana jin yauni ana ganin cewa bai kamata a sa wannan fashiri ne fa fashiri wacce irin ga gatanci za ka magawan ma'aifiyarka ta samu shirke ba ta sallah kuma kana ganin ba kai wasa ba wallahi ka mutu za su ba ka sallah dole ka yi wasici in a wurin kake ko layin wallahi in nan mutu ga wanda zai mun sallah ka a kuskura a layin ba wani mun sallah da shi malaman layin wane shi zai mun sallah ɗaya daga cikin su fa na san shi saide-saiden magani layu roƙo bara da makama in ka gan shi sai ka yi zaton wanda zai raba kuɗi ne amma roƙonsa yake lokacin da aka mini rasuwa mahaifiyar mu Allah jikanta ya gafa ɗama kawai sai ga shafa ya shigo tsaka gida fa ban gai tushe ba ba ni da alaƙa da shi kawai mu yi gashi ban sani ba wataƙila alaƙa shi da makusantan mu ya kawo shi yana shigowa inda za a wanka mace ce fa menene fita ya fita bai daddara ba fa sai da bi mu wurin makabarta za a sa gawa fa ya duro zai ka nace wallahi in ka kuskura ka taba ta sai ka sani na ture shi ta haɗe ka kuri da Allah kaka tura cikin rami jafar ka nan kai kin da tika zami na san ka fa kuma kai ne gaba gaba cikin haka shi yasa ba mu jamala fa addini bai san wasa sam in za ka yi gaskiya ka yi in kuma munaficin ka za ka yi ka munaficin ba mu jamala dan mi baka yarda mai rasta mai shan argila ya ba baban kasan da in ya mutu to wallahi musulmi mai shan argila mai zulu da rasta mai matsatsan wando da riga matukar baya shirka musulmi ne ya fi waɗannan wallahi su ba gawa ka sallah amma yau sai a ga shine da a kore shi sai a ja waɗannan mushrikan su ba gawa sallah shi yasa sai an kiyaye duk mutumin da zaka je wurin shi ya maka duba wallahi mushriki ne duk mutumin da zai dubo maka sa'aka cikin ci gaban rayuwarka mushriki ne duk wanda zaka je wurin shi ce kawo abin yanka da za a yankawa dan a kusantar da shi zuwa ga shedannu dan biyan bukata wallahi mushriki ne ko shaka ka kai game da shi wace irin bukata ce Allah ya shar'anta maka sai an yanka abin yanka kuma sai an kai wannan abin yanka a yi wanga na sha ba da wata kista da da ina da ƙananan shekaru kuma lokacin mu fahimci sunna ba ko ina mana biyar da wanga yan bid'a muna ta kewaye tare da su na taso ina ƙarami mafi yawan huska ta kuraje ne suke damuna an yi maganin likita an an girshi an yi na gargajiya an an girshi akwai wani fa liman ne a unguwar mu fa har yanzu ina ganin shi yanzu ko sallama ba ta gama mu shi limami ne a unguwar mu ya gani ya ce yana da magani yana sai mana magani ce ba matsala dama abin da muke nema kyan sai ce amma sai an kawo abin yanka ta ce mishi wallahi ni ban da abin yanka ba ni da shi ban mallake shi ko da kaza ce ce wallahi kazan ma ba ni amma ina da tantabarai ce yawwa suna yi a shi aka tantabarai na shi na ebo tantabarai daga cikin tantabarai yana kama sa ya ce da magarba in dawo kayan in dawo an dafe farfesun tantabarai normal an gyara masa daga cikinsa sai da ɗebo mun kaɗai cike ma taɓa da ci tantabaran na kammala da ɗan taɓa kaɗan daga ciki ya ci shaƙa shi shi da iyali sannan ya bani wani magani ya ce wanga maganin kashe ka shafa shi ka sha shi ko makamantansu na je na yi shuru ba labarin kuma na yi ce mishi kai ba wani canji gaskiya ba wani canji da na samu sai ce to ka sani shawarar da zan baka shine ka samu wata ƴan mata budurwa wadda mamanta ke tsaye ka samu ka shafe fuskarta akan mamanta mamanta sarai ka rige ka kare da suke kai yanzu tsakaninka da Allah ka ce ma matashi balige ya je samu budurwa tsayayya wanda ke mamanta tsaye shafe fuskarta akan mamanta me kake so ai kenan tsakaninku da Allah me amsa wa ga tambaya zana ce zana za ta muku maganin ƙurashi shi ya sa wannan malaman an iska ne wannan kuma shi ne limamin unguwanmu wallahi da garan nan da bin shi sallah tun ma ban san meye sunna na ce to wanga mutum ba abin abin shi sallah ba da na zo na ga shi ne sai in yi gaba in ko ban nura shi ne bane ba sai in yi tara sunan nafila da niyan nafila kawai dai ina bin su kama ina motsa jiki kawai in aka kammala in ja ba in sake sallah to ya za a yi kabi mushriki sallah to ire-irensu a yanzu suna nan wallahi kuma da sunan malami da sunan malami kowa ya san babban shehin garin ga da ya rabe ƙarshen gare ya tabke ke gida a cikin shi malamin karatu yake koya tafsiri yake yi hadisi yake koya menene yake yi gawartaccen dan tsibbi ne duk wani hatsabibi a rayuwa da yake sarayau shi ta yare sir cikin ababen da yake muyagu ne can ne makomashi to kuma watakila za ka samu imami ne na juma'a watakila zai iya ba da hamsa salawat shi yasa Allah ke shi bai kare mai ba shi yasa wajibi ne a nisanci sihiri da masu sihiri annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke faɗa a cikin hadisin da ya inganta a wurin shi sallallahu alaihi wasallam hadisin da ya tabbata a cikin sahih muslim daga shashe daga cikin matayen masu imani sune matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi qala yace man ata arrafan fa sa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatu 40 yawma duk wanda ya je wurin dan duba ko boka ko malamin tsubbu mai duba mai bugun ƙasa da makamantansu ya tambaye sa wani abu kawai ba wai ya gaskata shi ba tambaya kawai lam tuqbal lahu salatu 40 yawma ba za a taba karban mishi sallar kwana 40 ba ko da kuba limamu ahli sunna yi ta ba a karba wanga fa wanda yi ya je wurin shi ya tambaye sa ba wai yana gaskata shi ba ba za ba za a karba mishi sallar kwana 40 to ina ga shi jagoran eh a gane cikin matsala sallar dole ka yi tilas ka yi ta amma ko ba a karbata me ya kai haka kasara me ya kai haka kasara ya sayar wani ɗan mutanen kakkayar raka yi ta'amuli da su kakkayar raka yi ta'amuli da su ina tana da wani matashi da ke daji halin suna ne yaro ne mai wayo mai hankali ta san bokaye sun fi cin kasuwa da malaman tsubba a cikin daji saboda can jahilci ya yi yawa wani boka ya je can sai ba da magunguna yake mata na ta zuba mutane na ta zuba yaron ya ga wace hanya gare shi da zai sa bokan nan ya bar garin shi ba zai iya gaba da gaba ya kore shi ba wace wasila zai bi sai ya je wurin shi sai ce wata mata ce yake so ya aure ta ya za a yi aure ta sai ce mishi to ga yadda za ka ga yadda za ka ga magani yanzu da ya je bayan kwana biyu sai kira malam bokan alo ya aka yi ne wane ne da wane kaza ka gane ce eh ne ne ya ce wannan yarinyar da na baka labarin ta kaka bani magani a kanta yana yanzu fa ta samu matsala ta haukaci kuma yanzu dangin ta dai ana neman ina ne kake kawai sai kashe waya ya ƙara kisa kiransa ya kashe da suka zo inda yake ya bar wurin ya tsere to kaga wanda zai yi dibara ko ya ƙure boka ko ya samu hanyar da zai raba sharrin shi da al'umma wannan babu laifi a gari shi wata rana muna makarantar faruk nan yammacin kasu awaki kasan irin 'yan saddabarun nan da suke zuwa suna maganin wuka da wasu tara al'umma don su sai da musu magunguna na ƙarya ya tara al'umma yana ta yi da shi da yaransa sai a kawo kan yaro a tsibunna a dan shafa mishi wani magani sai a ta yanka kan ya yankuwa ni ba na zo kallon shi bane ba an tashi da makaranta na san yara za su iya zo su kiyo shi suna kallon shi ina ganin yara sai ina kore su ina kore su ina daga musu hannu suna gudu to sai wata karin magana a cikin karin magana sai ya zagi gemi sai na zaton ko da ni ne yake sai na shiga cikin filin inda yake na ce mishi kai fa na shi ka zagi gemi fa sai ce wa ni abin zagi gemi ba na ce ga abin da ka faɗa sai ce to ya za a in zagi gemi abinda muka saba faɗa ne saboda ni yanzu uwa yana duk suna da gemi da kakanni na zagi gemi kuma sai rashin to bayan haka abinda kake ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne wannan ka tara mutane kana yanka kan wanga ƙarya ce in ka aminta ka yarda in ma baka yarda ba ni zan nuna maka ƙarya ce ga yan kaji can zan ba da kuɗi a su zakara gaban mutane ka darma masa wannan maganin naka ka shafa masa kara ni zan yanka shi zakaran da hannu sai ci diba yanzu mana ba mu iya fahimta juna baran aka watsi daga wasa sai mu haɗu mu tattauna to sai na fito yanzu na fito sai ne zata mutane ba za su gane ba ni ma din na zo neman wani sirri ne ko ba gaskiya ba tun da zancen da muke da shi ba mai shi sai ni sai shi sai na ce to kaga akwai matsala kenan sai na ɗaga hannu na ce to ya jama'a ga abin da ya kawo wurin shi na tabbatar da cewa ƙarya yake yi an kuma gaskiya yake ga zakara nan zan biya a kawo zan yanka shi wallahi da wannan wukar da ake yanka sai ma mutane suka ce kai mu da kanmu ba san ƙarya ce yake abinci shi ne yake ne ba suka ce bar shi bi kallon wasa ya ji wasu daga cikin buza ya kasu kafa to kaga yaudar mutane ce suke ha'inci ne suke sihiri ne suke babu wani wanda baya buguwa cikin mutane manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an shi masa ciwo an kare mashi ɗaya daga cikin ruba'iyya na haƙorin jikinsa sallallahu alaihi wasallam jini ya zama kai da ke cewa da ƙur'ani ne kake yin ƙibo baka buguwa shugaban da aka sabke ma alƙur'ani ya bugu ya aka ne ƙarya kake bar alƙur'ani bane wallahi ba gaskiya bane ba wani abu ne ne da ba a takaice dai duk wanda kaga baya buguwa akwai shedani da aka wakkala yake tsaron layin nan tashi duk inda zaya da ka zabara za ka bugon shi sai shaɗan da ya riƙe hannunka da kai ba ka ganin shi sai ya riƙe hannunka tsab an bindiga ce sai ya zo ya hana ta ta harbu in wadda aka sharaɗin ba mai tashi ba ce an ko mai tashi ce ba za a same ka ba aljanin ba zai bari kartushin ya cin maka ba sai dai a dinga jin karanta amma ɗan kartushin bai isa gare ka wanda kuma da za a ce lokacin kiran sallar magarba yayi ladan ba da niyya bai tashi yana kiran sallah ka ce ba wallahi duk wanda aka harba sai ya garanti ko da ladan bai sa ana yi ba saboda shaidan ana Allahu akbar zai fita da gudu ya tsere sai an kammala kiran sallah ya dawo zai tsere a halbe ka kuma in an halbe ka bayan ya tsere an gama kiran sallah zai dawo ci gaba da aikinsa kaga kenan harka ce ta shaidan ka kafirce ma Allah ni kuma in maka hidima to kuma haka dama burin shaidan yake ku kafirce ma Allah dan ku shiga wuta ya tara mabiya gobe alkiyama shi yasa yan ma Allah rantsuwa zai zo musu ta kowace bangare banda ta me yake cewa ta sama su ta kowane bangare zai zo musu yace sai ka samu mafi yawan su ba su gode ma Allah to ya za a yi ku yi alaka da shedan wasu man sai gari suna ce a ai wanga ruhanai ne wallahi ƙarya ce ba wani ruhani ce a cikin aljannai ruhanai na kirki ne babu na kirki cikin shedanu baran ba gaskiya duk wanda za ka yi alaƙa da shi babu ta na kirki in ma an samu kaɗan ne kuma mafi yawan su yaudara suke to kai ka yi alaƙa da aljani ba ka ganin shi shi yana ganin ka ba ka san shi ba shi ya san ka ya zai maka ƙarya ka gano ƙarya ce ya zai da zai yaudari ka ba in ya ga dama eh shi sa Allah ke shi mai kare ina ga lokaci yayi ne kamata mu dakata abin da muka faɗa na dai Allah ya ba mu lada kuskure ko makamancin haka Allah ya fi mana gaba daya wassalamu alaikum warahmatullahi